abin wa'azi ne ga masu daukan izina da kuma masu tsoronsa hanya ce ta gane shiriya ga wanda Allah ya nufata da shiriya muna gode masa ta'ala da ya sanya alkur'ani waraka ne ga abin da ke cikin zukata kuma mai gyara dukkan al'amura ne ina shaidawa babu mota da dacewa da cancanta sai Allah ce shi kadai majibincin al'amarinmu mamallakinmu mai gaskiya mabayyani tabaraka wa ta'ala kuma ina shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne zababbe ne a cikin annabawa da manzanni duka da shi da iyalan gidan shi da sahabbansa tsira da amincin Allah tabbata gare su da wanda suka bi su da kyautata har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku rinka bibiyan alkur'ani kuna tunani akan shi da bibiyar ma'anoninsa littafi ne na ubangijinku littafi ne mai albarka Allah ya saukan muku da alkur'ani ne rahama akan ku wa'azi gare ku mai gyara muku addininku mai gyara muku duniyarku mai gyara muku lahirarku musulmi kar ku kauce ku ba alkur'ani ta hanyar kin karanta shi ta hanyar rashin bibiyar ma'anarsa ta hanyar rashin damuwa da shi idan kuka yi haka za ku wayi gari ku koma cikin hasara da ke kashewar zukata da nisantar Allah da nisantar addini ku sani cewa alkur'ani shine ruhi shine rai na zuciyar dan adam musulmi qur'ani waraka ne ga dukkan sha'awa da shubuha duk sha'awar da za ta iya halakar da kai ta kai ka wuta to qur'ani ya magance wannan sha'awa malamai suna cewa duk wanda ka gan shi a wuta duk wanda ka gan shi a wuta to sha'awa ce ta kai shi to menene maganin sha'awar da za ta halakar da kai ta kai ka wuta shine karanta alkur'ani da kuma fahimtar ma'anar alkur'ani da ake da shi ƙur'ani shine aƙidanmu ƙur'ani aiki da ƙur'ani karanta ƙur'ani tilawa alƙur'ani haddace alƙur'ani tadabburin ƙur'ani shine aqidar mu musulmi ba za mu rayu ba ƙur'ani ba ba mu da wata magana mai daraja sama da alƙur'ani babu Allah bai yi wannan magana ba kuma zai yi ta ba shine zancen farko na ƙarshe a wajen falala da daukaka Allah da kansa yace littafi ne mai albarka da kanshi كتاب أنزلناه إليك مبارك mun saukar da shi gare ka mai albarka ba kana son albarka ba ka rike shi duk wanda yake son rayuwarsa ta yi albarka wallahi ya rungumi qur'ani ba zai tozarta ba yace li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab mun saukar da shi ku yi tadabbur na ayoyi ku karanta me tadabbur ka yi karatu ka yi tunani kana bibiyar abin da ƙur'anin yake faɗa sai ka ga imaninka yana haɓaka a cikin zuciyarka kuma masu hankali suna ɗaukan wa'azi da tintintini da shi alƙur'ani mutane ba za su yi tadabburin alƙur'ani ba ba za ku lura da alƙur'ani ku karanta shi ku fahimce shi ba Allah ya ce da a wajen wani Allah ne yake da kun samu sabani da yawa a cikinsa amma da yake daga Allah ne iri ɗaya ne ƙur'anin china da na najeriya da na indiya da na ingila da na faransa da na sudan da na kamaru da ko'ina ƙur'ani ɗaya ne kuma duk bambancin yaren da kuke da shi in kun zo kun karanta ƙur'ani za ku yi tarayya a ciki wanda bai iya hausa ban ya zo yana karanta ma ƙur'ani sai ga ya zama ɗan uwanka a wajen karatun ƙur'ani wanda ya iya hausa bai iya larabci ban yazo yana karanta Qur'ani sai ka ce ba larabe ne bature in yazo yana karanta sai ka ce ha wani abun mamaki Allah yayi ne dan ya hada mu gaba daya akai mai tarayya akan sa wajen aiki da shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa duk wanda ya tadabburin Alqur'ani yana neman shiriya to in Allah ya sa da shiriyar nan sai ta bayyana gare shi don ku a cikin Qur'ani akwai shiriya ma ka sani ba za ka iya tadabburinsa ba in baka san ma'anarsa ka yi ƙoƙari ka san me kake karanta ba wahala yanzu ƙwar'ani nan tun daga bakar hannun shi akwai littafi da hausa da aka fassara shi daga farko har ƙarshe duk ayar da kake son ma'anarta in ka buɗe da bokon da ka iya za ka iya sanin me ke ciki wannan zai taimaka maka a sati ka duba fassara aya ɗaya biyu uku hudu biyar sura ɗaya biyu uku hudu biyar duba kai za ka ko baka da shi ba ka dai fahimta da an zo ana karanta shi za ka rinka jin kana gane tashar da ake kamawa ina mana nasiha musamman a na ƙur'ani don mu ji ɗanɗanon ƙur'ani musamman Allah yake faɗa don mu ƙara sanin daraja alƙur'ani ibn qayyim yana cewa mutane kashe uku ne akwai mutumin da yake da zuciya amma matacciyar zuciya wannan ya ce fadalika la kalba lahu mu a wajenmu ma bai da zuciya yana da zuciyar a jikinsa kana bugawa amma babu ita ba ta da amfani shine waye shine mutumin da ayar qur'ani ba ta tunatar da shi ba ta aiki a kan shi saboda bai san ma'anarta ba baya jin wa'azi shi baya jin fassara qur'ani bai damu ba a fassara masa laysatul aya zikra fi haqqihi waliyatazakkara ulul albabu masu hankalin da Allah ya ce suna wa'astuwa da ita aya alqur'ani shi wannan baya cikin zuciyarsa a mace take na biyu yana da zuciyar rayayyar zuciya ya kimtsa ya shirya amma baya saurara alqur'ani ghairu mustami'il ayatil matluwati shi baya zama ya ji qur'ani ashe ana so a rinka zama ma a rinka jin qur'ani imani yana da jaddaduwa a gare ka a tarihi malam arna wanda ba musulmi ba an yi lokacin da suna so a karanta musu qur'ani su ji shi kawai amma yau mutum musulmi ya zama yana da kasar din komai amma bai da kasar din qur'ani mota ka kana kunna komai amma babu babu baka da qur'ani qur'ani na izu 60 din nan malam an sashi a dan memory dan karami kullum in ka ga dama motar ka shine in ka kace shine in ka kunna shine koyaushe falon ka zaka iya kunna shi ka aji za ka iya kwana kana jinsa akwai tashar da kullum ƙur'ani ake ta talabishin da ta gidan rediyo kullum amma mutum gairu mustami'un lil ayatil matluwati in ji ibn al-qayyim shi baya sauraron qur'ani balma in an kunna zai ce a kashe a kashe a kashe saboda ba a san maganan ana karanta qur'ani sam ko dai bai zo masa ba ayar ko kuma bai isa gare ta ba zuciyarsa ta shagaltu da wani abu ba qur'ani ba sai jin kida kida kida jin kida kamar arne kida kida waka kida kida waka musulmi wallahi ba karamin asara bane jin kida da waka hadari ne ya zo a cikin asar cewa duk mai jin kida da waka wanda ya mai da al'adarsa jin kida da waka ana ciye masa tsoron yayi mutuwa ta munafiki mutuwar munafurci duk mai jin kiɗa da waƙa za a narka dalma a kiyama za a narka dalma ruwan dalma wuta za a rinka sheka masa a cikin kunnensa haka zai rinka fita daga na dama hannu wannan kurin azaba ce ta mai jin kiɗa da waƙa ba za ka yi wa kanka hisabi ba waye ka da kake sa kiɗa da waƙa kullum ba za ka tambayi kanka ba hadarin da kake fuskanta gidanka kullum kiɗa da waka ba za ka yi wa kanka hisabi ba wayarka in za a kira ka sai a kida sai ka ji kida kullum za a kira ka waya sau talatin arba'in hamsin kullum sai ka yi zunubi ko kana da wata ayar da ta halatta maka idan an kira ka a waya ka kunna kida kana da aya kana da hadisi ka yi alkawari ne da mala'ikan da yake rubuta alhaki da lada cewa ka yan yafe maka? ka tanadi istighfari da za ka yi na amsa kida da kake a wayarka kullum idan aznabta zamban fala tanzur ila sigarihi wanzur ila man asaita in za ka aikata zunubi kar ka duba karancin zunubin ka gabe kai ya kawo ba ka duba girman ubangijin da kake saba masa Allah babba ne ya ce baya so karka yi karka yadda ka karanta zunubi fa fa innal jibala min alhasa karka ce zunubi dan karami ne bai kai ya kawo dan wannan to dutse duk girman dutse da ka gani Allah ya yi shi ne ta hanyar taron tsakuwa a hankali a hankali a hankali a hankali tsakuwa har ta zama babban dutse wallahi akwai wanda zai je kiyama ya tarar da zunubinsa tun daga alamar tsakuwa ce guda ɗaya za ta zama kamar katon dutse zai ce yanzu wannan din nawa ne mala'iku za su ce naka ne istighfari nawa kake yi kwaya ukun bayan sallah ma ba ka iya yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba ka iya yi waye a cikin mu yayi rike kwana yana istighfari waye waye a cikin mu yake iya ware awa uku hudu biyar shida bakwai yana zaman istighfari kawai waye a cikin mu kuma ya san iya yawan adadin zunubin da yake dauka kullum to akan kiɗa da waka kawai da ɗora shi Qur'ani ya ishe ka masifa a kiyama ka wallahi yan uwana musulmi ibn al-qayyim yake cewa wannan gashi da zuciyar amma ya shagaltar da zuciyarsa daga barin Qur'ani ya kama wani abu ba shi ba sai na uku mai rayayyen zuciya shiryayye kimtsatse tuliyat alaihi al-ayatu fa asgha bi sam'ihi ana karanta musu ayoyin Allah sai shu yana ashu ya saurara ya nutsu wa alqa as-sam'a wa ahdara qalbahu ibn qayyim yace ya mika jinsa ya matso da zuciyarsa ce saurara ke ana karanta qur'ani walam yushghilhu bighairihi ko bi fahmi ghairihi ko ma siwa bai taba shagaltar da zuciyarsa da fahimtar wani abu ba qur'ani ba amma ya abin tausayi bilal azim wala a kasan nan ma a garurukan nan namu har shiri ake a dauko manya-manyan mawaka ana kunna waƙar su a kira mutum a ce yayi sharhi akan waƙar me ya fahimta wani kan da yake tsiyarsa ma ta yawa har ta indiya ma ake kunna masa yana sharhi da bayani waƙa kiɗa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun halakakku tababbu suke bin mawaƙa alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka gani ba duk wani kwari nan suke fadawa wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗin abin da ba sa aikatawa wannan kazanta ce Allah ya kazantar mana da jin kaɗe-kaɗe da wake-wake suka ce duk zuciyar da aka cika ta da jin waka to za ba ruwanta da ƙwar'ani duk zuciyar da ku aka bautar da ita da son ƙwar'ani da jin ƙwar'ani za gaba ta sha'awar jin waka amma yau waka a rediyonmu waka a talabishin ɗinmu waka a shagonmu waka a wayanmu kiɗa kiɗa kiɗa kiɗa ya ku bayan Allah wannan littafi Allah ya saukar da shi yayi bayani cewa mai shiriya ne mai bayyana gaskiya ne da shi ake samun albarka Allah muna neman albarka ka azurta mu da karanta alkur'ani da aiki da shi da imani da shi kuma ta hanyar sa ake samun duk wani alheri wallahi mun yadda da abin da Allah ya faɗa kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab mu yi ta'ammulin qur'ani mu haɗe zuciyarmu mu lura da ma'anoninsa kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa mu hada tunanin mu jam'ul fikri ala tadabburihi wa ta'aqqulihi mu yi tadabbur mu hankalci qur'ani mu gane shi mu rinka fahimtar sa yanzu ba har faransanci ake koya ma kai ba dan faransa ba amma yanzu alfahari muke ayan mu sun iya faransa bayan an gama turanci an shiga faransanci ina larabci ina ma'ana alqur'ani babu ba shi ake yi ba ba yayin sa ake ba shi ne abin da ake nufi da a karanta ayoyin a yi tadabbur a yi ta'akkul ba wai waninsa ba wannan alkur'ani rahama ne wannan alkur'ani shiriya ne wannan alkur'ani mai bayyana hanya ce ta daidai shi ne yake nuna mana gaskiya don mu bita a cikin duhu alkur'ani shi ne ke shiryarwa zuwa ga sanin allah sanin sunan allah ma'anoninsu sanin sifofin allah da ƙur'ani za mu gane ayyukan Allah alƙur'ani shine hanyar da take kai mu zuwa ga falala take bayyana mana hukunce-hukunce na ibada da mu'amaloli alƙur'ani shine yake bayanin hakkoki hakkoki na mutane tsakanin wane da wane waraka ne ga dukkan cututtuka na gangan jiki da cututtuka na zuciya da ƙur'ani ake samun kubuta da Qur'ani ake samun tsira a cikin al'amarin duniya da lahira duk wanda ya rike alkur'ani insha Allah sai ya jagorance shi zuwa ga alheri alkur'ani shine mai kawar da cututtuka na shubuha da cututtuka na sha'awa a cikinsa akwai hujjoji yankakku akwai wa'azi mai tasiri da jan kunne wanda suke isar da mu zuwa ga ilimi da yaƙini shine mai yaye dukkan duhu mai bayani dalla-dalla bayanin mutanen farko a cike yake a alƙur'ani da mutanen ƙarshe gaba ɗaya ga hukunci na adalci a tsakanin mutane ga bayanin tauhidi ga bayanin annabta ga bayanin tashin alkiyama ga zantuttuka masu daɗi masu kwantar da hankali akwai bayanai dalla-dalla masu amfani da za su kai ka duk abin da kake bukata kitabun azim babban littafi ne alkur'ani ya danne dukkan wasu littattafai da suka gabace shi ya yi hukunci da gaskiya akan dukkan al'ummomi da suka yi jayayya akan gaskiya na farkonsu na ƙarshensu balagar alƙur'ani ta fi komai duk wani mai fasaha duk wani mai balaga ƙur'ani ya fi ƙarfinsa sun gwada sun gwada sun buga sun buga sun barka ya ƙur'ani ba za su iya ba wallahi sun yi ƙoƙarin kawo aya irinsa ba su iya ba sun yi ƙoƙarin kawo sura irinsa ba su iya ba sun yi ƙoƙarin su ƙirƙiri wani littafi kamar sa ba su iya ba tsarinsa na daban ne ya wuce tunanin mai tunani ya yi shi yana da uslubi mai kyau shi ne mai warkar da zukatan masu hankali shi ne mai ɗora muka a aƙida aƙida aƙida da akhlaq ɗabi'u da ayyuka na ƙwarai shi yake shirya da mu zuwa ga hanyar da tafi kowace daidai a cikin kowane yanayi Allah ya tsare alƙur'aninsa ba a isa a canja shi ba ba a isa a masa ƙari ba ba ya sa a yi masa ragi ba wargi da wasa baya iya zuwa ƙur'ani ko gaba ko baya duk abin da ka sa ba shi ba sai ya fitar da shi duk abin da ka jefa ba shi ba ko wasali ka canja mai sai ya kore ka kana karanta ƙur'ani da ka canja wasali masanan su za su ji karar jikin su ya abin ai tasirin ƙur'ani kana jan aya ba daidai ba za ka ji ana ka a'a ba haka bane ba haka bane haka yake littafi mai mu'jiza da Allah ya girmama manzon Allah da shi babu wani littafi a duniya da Allah ya saukar daga sama in ba a Qur'ani sama da shi ba wanda ya aiki da shi zai samu lada wanda ya hukunci da Qur'ani ya yi adalci wanda ya da'awa zuwa kare shi ya shirye da mutane zuwa ga hanya ta kwarai ya Allah ka sanya mu cikin masu ainihin karanta alqur'ani masu aiki da alqur'ani fudailu yake cewa an saukar da alqur'ani ne dan fa ayi aiki da shi haka ce yaya ake aiki da shi yace aiki da qur'ani shine li yuhillu halala ku halatta halal ɗinsa abinda ƙur'ani ya ce halal ne ku yi abinda ya ce haram ne ku bari kuma duk umarni na ƙur'ani ku bi hani na alƙur'ani ku hannu ku tsaya inda ya ba ku labari mai ban mamaki ku ƙara imani ya ku bayin Allah lalle wannan littafi yana da cikin mafi girman ni'imomi da Allah ya wannan al'umma yankewar ƙur'ani yankewar wahayi babbar musiba ce da sahabbai suka fara fuskanta a rayuwarsu daga nan suka gane ashe taimakon da Allah yake kawowa daga sama ya kare tunda Allah ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar alqur'ani da ake samu alkhairai da albarkatu suka yi kuka suka zubar da hawayen su saboda tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya qur'ani ya daina sauka shikenan an kammala shi kuma saura aje ayi aiki da shi shi yasa sahabbai ya zamanto suna karanta alqur'ani sama da kowa a duniya sahabi ne malam zai ce wa dan uwansa ijlis bina nu'minu sa'atan kai zo mu zauna mu dan yi imani mu ƙara kanmu imani na dan wasu yan mintuna dan lokaci gajere eh kowa sai ya tsaya sai a ce kai karanta suratul asr wal asr innal insana lafi khusr ita kawai za a karanta sai sai ta kada kai suna kuka saboda fadin innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara waye ya kubuta illal ladina amanu wa amilus salihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr masu imani masu aiki na kwarai masu wasiya da gaskiya masu wasiya da hakuri qur'ani wannan sura kadai da suka karanta sai ta kara musu imani haka suke yi sun kasance idan suka hadu sai su sanya ɗaya daga cikin su su ce da zaman nan da muke kai karanta mana qur'ani sai a nemi wanda ya san qur'ani su a majalisar su haka suke malam in suka zauna su ce kai wane ikra lana alquran karanta mana qur'ani sai ta karanta su ta kuka suna zubar da hawaye suna kada kansu saboda sun san ma'anar shi sun koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ibn mas'ud ikra alayya alquran karanta min alqurani ibn mas'ud yayi kuka ya ce ya rasulullah a akra alayka alquran wa alayka unzil yanzu in karanta maka qur'ani alhali kai aka sauka da alqur'ani ya manzo Allah ya ce uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji wani ya karanta qur'anin ba ni ba yayi ta karanta masa suratul nisa'i yana yi annabi yana kada kai yana yi annabi yana kada kai sahabbai suna kallo suna koya wai wannan shine ai sunnantuwar ka kunna qur'ani a gidanka kana aiki kana rubutu ne kana shago ne kana kaza yanzu ku duba abin tausayi malam gidajen manmu duna musulmi ne na garin nan alhamdulillah musulmi ne kuma wai suna neman albarka amma da halaka ji suna kunna qur'ani sai dai a kunna gida me za ku samu in kun kunna kiɗa dan Allah kuma waye isa ya muku magana dan kun kunna Qur'ani a gidan mai kuna neman albarka to kar ma a kunna Qur'ani wa'azi ko wa'azi ko fassarar wani hadisi ko fassarar addu'o'i hisnul muslim a sa musulmi su amfana amma ya lait mutanenmu suna buƙatar tizkira suna buƙatar faɗakarwa yanzu akwai wani tabewa ba za ka nemi albarka ba mutum bai zai nemi alheri ba ko da lokacin da za ku bude in ana goge-goge ana share-share ku kunna qur'ani kamar yadda masu gidan rediyo suke in za ku rufe gidan wannan na ƙarshe ku dan kunna qur'ani ku samu albarka duk inda ake karanta alqur'ani albarka yana sauka kamar yanzu addu'a ne da ake yanzu a tashi a jirgi yanzu ku duba duk jiragen nan na masu jiragen nan namu ne musulmi ne wane ne da wane wane wane garinmu ne ƙasarmu ce al'ummarmu ce jirage da muke domestic jirage da muke zuwa lagos ibadan abuja da waye ba namu bane duk namu ne kamfanin duk namu ne ko amma insha Allah ba za a iya karanta addu'ar da annabi ya ce in za a hawa abin hawa ba kurin a waya ba za a kunna kwamfuta za a danna in jirgi zai tashi subhanallazi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinina shikenan ba za su iya yi ba saboda suna jin tsoron wasu namu ne jiragen a jiharmu ne yanzu jirgin saudiya ba inda baya zuwa a duniya kuma ko amerika ya je in zai tashi sai an karanta su bana lalisa karan lahada jirgin misira duk duniya ba inda baya zuwa jirgin kuwait duk duniya baya iya zuwa ba inda baya zuwa akwai wata doka da ta yi sanshin ɗinsu akan sun kunna addu'ar musulunci don jirgin su zai tashi to mu akwai wata doka da ta hana masu jiragenmu wane wane wane akwai dokar da ta hana ku a Najeriya ku kunna wa musulmi ku kunna a jirgin ku ya samu albarka ku karanta addu'ar da Allah ya ce a karanta to la ilaha illallah Allah ya sa su gyara duk zaka ga majority masu hawa jiragen musulmi ne da wanda zai je kudu da wanda zai je arewa don kakuna baka da asara albarka wannan shine kawo canji da gyara jama'a abinda muke iya yi ma ba za mu iya gyara ba yanzu kamar sutura ne na masu masu aikin jirgi ku yi haƙuri mu ne namu ne jiragenmu ne amma wallahi malam sai ku ga an ɗauko mana waɗanda ba musulmi ba suna tsirara kafira tsirara tana goganka da duwawunta kana gindin kujera ku ɗauki mata musulmi ku sa musu hijabi su yi aikin nan ku ɗauki mata musulmi babu wata dokar da ta ce wai dole idan mace za ta yi aikin jirgi sai ta yi tsirara ta sa matsatsan siket ta fidda kirjinta tana in suna tura abinci ko suna abin nan za a matsa sai ga tura maka duwawu a gefenka ba za ku nemi albarka ba akwai dokar da ta hana akwai dokar da ta hana a samu musulma ta yi wannan aikin ta zo ta sa hijabi ta rufe jikinta ta yi ba dai ba da abinci ba ne da sabis ku samu ta hijabinta har ma da niƙabinta ta yi aiki ta samu kuɗi ta tsara addininta amma sai ku ta ɗebo mana waɗanda ba mu ba a can sun mallake nan ma gidan gidan namu sun zo sun mallake kuma kuma ba mu yi sami magana ba ga arziki muna da shi Allah ya mana amma kash ba za mu iya ɗabbaga addinin mu a ciki ba Allah gyara halin mu Usman bin Affan ya ce ban taɓa ganin mutumin da yake mai bautar Allah ni dai a gani na irin Hamadu bin Salama ba ya ce amma abun mamaki ban taɓa ganin wanda ya fi tsananin kiyayewa lazimtan karanta ƙur'ani ba da aiki da shi ba irinsa ma ra'aytum ashaddu muwadabatan ala alkhair wa qira'ati alquran wa amali lillahi minhu radiyallahu anhu wani kuma aka ce shi kuma Allah ya bashi daukan qur'ani duk inda ya bude baki kan cap aya zai dauka ma ra'aytu aksara ahsanan tizaan lima arada min ayil qur'ani irin abi suhail ibn ziyad maganar su gaba ɗaya qur'ani ne duk abin da zai da kun yi magana sai kama qur'ani me yasa saboda yawan karanta shi ya ku yan uwana musulmi mu rinka maimaita alqur'ani muna karanta shi dan mu nemi shiriya mu samu daukaka daga gare shi an gaya mana cewa magabatanmu na kwarai suna karanta Qur'ani misali ɗaya Imam Malik an tambayi wata baiwar Allah yar uwa ce ga Imam Malik wai meye aikin Imam Malik a gida me yake yi mu yanzu mun ga a masallaci yana mana hadisi yana mana fatawa me yake yi a gidansa tace shughulul mus'ab wat tilawa bai da aikin Imam Malik in dai a gida ne sai dai ka ganshi Qur'ani a hannunsa da karatun Qur'ani idan ramadana ya yana rufe komai cikin malamai salaf komai rufewa suke su dakatar da komai idan wata ramadana ya zo karatu suke irin su imamu shafi a rana ɗaya sai sauka kada rana ɗaya mun taɓa gwada wannan wanda Allah ya ba su lokaci a cikin mu ga maimaita alkur'ani aya ɗaya annabi wata ran ya taɓa kiyamun laili da ita aya ɗaya in tu'adhibhum fa innahum ibaduk in kai musu azaba bayinka ne wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan da zaka gafarta musu ya Allah kai ne mabuwayi mai hikima wannan ayar guda ɗaya tun da annabi ya fara sallar dare ne sai da aka yi asubahi yana kuka aya ɗaya yana bin ma'anarta nana asma'u ita ma an samu tana ta maimaita wannan aya fa manallahu alaina wa kana azabus samu mai riwaya yake cewa tana ta karantawa tana karantawa na gaji da tsayawa har na je kasuwa na je na dawo matan nan bata gama karantawa tana addu'a tana kuka Allah ya sanya mu cikin masu alqur'ani Allah ya sanya mu cikin masu aiki da alqur'ani kai kokari in baka iya karanta qur'ani ba kar ka mutu face sai ka iya karanta shi alal aqalli zaka iya budewa karanta kuma ina shaida muku masu rabo a cikin mu wanda Allah ya zaba a cikin musu ne zaku sun mai da Qur'anai abokanan rayuwarsu in ba za ka iya ba kana da shiguli ware wani lokaci cikin dare ka rinka kiyamun laili da shi ko da da alqur'ani ne da haske ka duba in ba za ka iya ba ware wani wurdi saboda rayuwar sai ka yi yaƙi ka ce kullum sai na yi izu biyu kullum sai na yi kaza duk wanda ya rike qur'ani yana yawan karanta shi insha Allah zai kyakkyawar mutuwa malam kuma zai ga alheri a cikin littafi a cikin takardar sa yawmal qiyamati bari in rufe muku da wani abu guda duk duniya ba abin da ya kai alqur'ani samun lada duniya duka wani abu da zaka yi da sunan a rubuta lada dai baya qur'ani duk harafi dai lada goma ne in ka ce alif lam mim lada 30 kawai ka rufe qur'ani kana da 30 in ka karanta bismillah kana da lada wajen 170 da wani abu shafi ɗaya na alkur'ani in ka buga lissafi za ka tashi da lada sama da dubu biyar shafi ɗaya kurin ka buɗe ka karanta ka rufe allah sa albarka kana da lada wajen sama da dubu biyar ya danganta ga yawan harufa ta duk harafi ɗaya lada goma ne akwai riwayar ma da ta ce ana ninkawa ila sabi mi'ati dhaifin ila adhafin kathira ku riƙe qur'ani a cikin masallatan ku ku koya wa 'ya'yanku alkur'ani ku rike qur'ani a motocinku ku rike qur'ani a shagunanku ku rike qur'ani a duk inda kuke Allah zai sanya alqur'ani shine zai cece ku ya Allah ka cece mu da alqur'ani ka samu cika da imani rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min al qawmi kafirin allahumma ij'alna min ahli al qur'an wa qumu ila salatikum yarhamukumullah